إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna marhaban da sake saduwa da juna a wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe shirin da yake bayar da tarihin rayuwar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da yadda ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqil Maktum wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake karanta mana ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة to kamar kowane lokaci yau ma dai malam zai ci gaba daga inda muka tsaya a shirinmu da ya gabata akramukallah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما سبي دمو da sauraron mu a cikin wannan shiri na tarihin annabi zababbe inda muke karanto muku littafin Ar-Rahiqul Maktub bugun Darul Wafa taba'a ta 21 2010 1431 inda muke bayani akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta fama da ƙuraishawa wajen isan musu da wannan saƙo da Allah ta'ala ya turo shi da shi. Wafdu ƙuraishin ila abi talibin, gayyar ƙuraishawa ko tawaga ƙuraishawa wanda suka turo zuwa ga abi talib. Alabun Ishaqa mashari jalumin ashirafi ƙuraishin ila abi talibin. Mala ibn Ishaqa ya ce wasu manya-manyan mutane daga ƙuraishawa sun zo wajen abu talib. faƙalu suka ce ya aba ɗalibin innabna akhika kad sabba alihatana wa abadidana wa safaha alamana wa dallala aba'ana suka ce ya kai aba ɗalib hakika dan dan uwan nan naka ya zagi allolinmu ya aibanta addininmu ya wawantar da tunaninmu ya kuma ce iyayenmu batattu ne fa imma an takuffahu anna ko dai ka hana shi ka kame shi ga barin zaginmu da yake yi wa imma an tukhalliya bainana wa bainahu ko kuma ka bar mu da shi fa innaka ala misli ma nahnu alayhi min khilafihi fa nakfikahu domin kai ma kana kan irin abin da muke kai fa nakfikahu sai mu isan maka da shi wato tunda dama kai ma kana kan irin addinin da muke kai fa qala lahum abu talib qawlan raqiqan sai abu talib ya gaya musu magana mai taushi wa raddahum raddan jamilan ya maida su mayawa kyakkyawa ya lallashe su ya ba su haƙuri ya gaya musu magana mai taushi fansarafu anhu sai suka tafi gabarinsa wa madha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala ma huwa alaihi shi kuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da zama akan abin da yake kai yuzhiru dinallahi wa yad'u ilaihi yana bayyanar da addinin Allah yana kiran mutane zuwa gare shi walakin lan tasbir quraishun tawilan hina ra'athu madiyan fi amalihi wa da'awatihi ila Allah sai dai quraishawa ba su hakuri ba zamani mai tsawo lokacin da suka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da wa'azi da karantawa zuwa ga addinin Allah bal aksarat zikrahu wa tazamarat fihi ta yawaita ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yawan kace nace game da shi hatta qararat muraja'ata abi talibin bi uslubin aghlaza wa aqsa min as-sabiq har suka yanke shawarar cewa su sake koma wajen abi talib su sake fito masa da wani tsari wanda yafi na da tsanani da kaushi kan cewa lalle ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wa'azi da karantawa da yake yi Ƙuraishin yuhaddiduna Aba Talibin, Ƙuraishawa suna gargaɗi da jan kunnan Aba Talib. Waja'ad sadatu Ƙuraishin ila Abi Talibin faƙalu, shugabannin Ƙuraishawa sun zo wajen Aba Talib karo na biyu suka ce da shi ya Aba Talibin, inna laka sinnan wa sharafan wa manzilatan fina, kai fa kana da shekaru da daraja da matsayi a cikinmu. wa inna qadistan hainaka min ibn akhika falam tanhahu anna mu mun nemi ka ja kunnan ka hana dan dan uwanka amma baka hana shi ba wa inna wallahi la nasbiru ala hadha min shatami aba'ina wa tasfihi ahlamina wa aibi alihatina hatta takuffahu anna suka ce wallahi ba za mu yi haƙuri ba a dinga zagin iyayenmu ana wawantar da tunaninmu ana aibanta allolinmu ko dai ka hana shi abin da yake aunu nazilahu wa iyyaka fi zalika hatta ya halika ahadul fariqaini ko dai ka hana shi ko kuma mai fito na fito mu ja daga a shata mu da kai da shi har sai bangare guda daga cikin mu ya halaka ko dai mu mu halaka ko ku da kuke kare shi ku halaka azuma ala abi talibin hazal wa'idu wata hadidu shadidu wannan jan kunne da gargaɗi mai tsanani ya yi wa aba talib nauyi ya masa girma fa ba asa ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa ƙala lahu sai aika ɗan saƙo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ce masa yabna akhi inna qaumaka qad ja'uni fa qalu li kaza wa kaza ya kai dan dan uwana haƙiƙa mutananka sun zo mini sun ce min ka musu kaza ka musu kaza fa abki alayya wa ala nafsika don Allah ka wanzar da ni da kanka ka daina kawo abin da za a yi ta rigima wala tuhammilni min al'amri ma la utiku kada ka dora min nauyin abin da bazan iya ba فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمه خازله سيمن زن الله صلى الله عليه وسلم يدوكا تشيوى أمنا الناس زي تابد شي زي واتي دشي وأنه ضعف عن نصرته kuma ya yi rauni ba zai iya ci gaba da taimakon manzon Allah da kakkare shi da ba shi goyon baya da yake yi ba. Faƙala sai ce masa ya am, wallahi la wada'u shamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an aturka hadha al amra hatta yuzhirahu Allah aw ahlika fihi ma taraktuhu yace ya kai amina wallahi da za su dora rana a tafin hannuna na dama su dora wata a tafina na hagu bisa cewa sai na bar wannan kira da nake ko sai na bar wannan addini sai Allah ya bayyana addininsa ko na halaka a wajen haka wallahi ba zan kyale wannan addini ba su masta abara wa baka sannan ya tsatsafo da hawaye ya rushe da kuka wa kama ya tashi falamma walla na dahu abu talibin da ya ba da baya sai abu talibin ya kwalla masa kira falamma a kabala da ya fuskanto kala lahu izahab ya bina ahi faƙul ma a hababta ka je ka faɗi abin da ka ga dama ya kai ɗan ɗan uwana fawallahi la uslimuka li shay'in abadan bazan mika ka ga wani abu ba har abada wa anshada wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turabi dafina fasda bi amrin ma alayka gadabatun wa bashir wa qarra bi zaka minka uyuna ice wallahi ba za su iso gare ka ba tare da tattaran jama'arsu har sai an kwantar da ni a cikin ƙasa ina abin binnewa ka bayyana lamarinka ba ka da wani fargaba ko tsoro ka kuma yi farin ciki ka kuma sanyaya idanka da haka wa zalika fi abayatin yayi baitoci da suke lallashi da kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل قطع وهديك مشرق في كل ذات قريش بين يدي أبي طالب مرة أخرى Ƙuraishawa dai sun dawo wajen Abu Talib karo na uku kenan. Walamma ra'ad Quraishun anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama madin fi amalihi. Lokacin da Quraishawa suka fahimci ko suka ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba ja da baya ya ci gaba da wato zarcewa cikin addininsa da da'awarsa da kiransa da wa'azinsa arafat anna aba talibin qad aba khizlana rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma suka san abu talib ba zai tabar da manzon Allah ba zai ci gaba da kakkare shi da bashi goyon baya da haɗin kai wa annahu mujmi'un li firaqihim wa adawatihim fi zalika kuma aba talib ya riga ya hada bisa cewa zai ci gaba da rabuwa da su da adawa da su wajen kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa zahabu ilaihi bi umarat bin al-walid ibn al-mughira wa qalu lahu ya aba talib inna hadha al-fata an hada fatan fi quraish wa ajmalahu suka ce suka tafi da wani yaro mai suna umarat dan walid zuwa ga aba talib suka ce da shi ya kai aba talib hakika wannan yaro shine mafi cikar matasa a cikin ƙwarai kuma ya fi kowane yaro kyau a cikin ƙwarai shawa fa khuzhu falaka aqaluhu wa nasaruhu ka karbe shi diyarsa in ya rasu da taimakonsa duk yana hannunka ya zama naka wattakhizhu waladan fa huwa laka kama rike shi ya zama ɗanka shikenan wa aslim ilayna ibn akhika hadha allazi khalafa dinaka wa dina abaika ka miƙo mana wannan dan dan uwan naka wanda ya sabawa addinin ka ya sabawa addinin iyayenka wa farraqa jama'ata qaumika ya raba kan jama'ar mutananka wa saffaha ahlamahum kuma ya wawantar da tunaninsu fa naqatuluhu mu kashe shi inna ma huwa rajulun bi rajulin kaga mun baka mutum daya ka ba mu mutum daya faƙala wallahi labi isa ma ta sumuna ni ya ce tir da wannan tayin da kuke min a tu'utuni ibnakum a gazuhu lakum yanzu kwa ba ni ɗanku ni na ciyar muku da shi wa wutsikum ibni ta ƙatulunahu ni kuma na ba ku na waɗanku kashe shi ina ka taɓa yin haka haza wallahi ma la ya kunu abadan wannan ba zai taɓa yiwa ba wai ka ɗauko ɗanka ka kawo min ka ce wa in baka nawa ka kashe a bakacin naka ni in ciyan ma da naka kai ka kashe min nawa faqala al-mut'im bin adi bin nawfal ibn abd manaf sai shi mut'im bin adi yace wallahi ya aba talib laqad ansafaka qaumuka ya kai aba talib hakika mutananka sun maka adalci wajahadu ala takhallusi mimma takrahu kuma sun yi kokari wajen kubuta daga abin da baka so fama araka turidu an taqabala minhum shay'an ba na ganin za ka karɓi wani abu daga gare su faƙala wallahi ma an saftumuni ce wallahi ba ku yi min adalci ba ku kawo ɗanku ku ce in ba ku nawa ku kashe a bakacin naku wato ni na reni naku ku ku kashe min nawa ina insafi ina adalci yake a nan walakin naka kada a jima'ata khizlani sai dai ka haɗu akan za ka taɓar da ni za ka juya min baya wa muzaharatal qaumi alayya kuma za ka taimaka wa waɗannan mutane da suke gaba da ni da ɗana ba su na'ama ba dalaka ka je kai abin da ka ga dama wannan ma fashalar ƙuraishun fi hazihil mufawadat da ƙuraishawa suka rasa nasara a wannan tattaunawa walam tuwaffaq fi iqna'i abi talibin bi man'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa kaffihi an da'wati ila Allah ko ba su ci nasara ba wajen gamsar da Abu Talib da hana manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ci gaba da wa'azi da kira zuwa ga Allah, ƙarrarat an ya tara sabilan, sai su shawa suka yanke shawarar su nemi wata sabuwar hanya kada hawalar ta jannubahu, wanda suka yi ƙoƙarin nisantar wannan hanya, walibta ada minhu da nisantar ɗaukan mataki irin wannan, makafata magabbatihi wa ma ya ilaihi. saboda tsoron ƙarshen abin da zai faru da kuma abin da zai bayi zuwa gare shi wa huwa sabilul i'tida'i ala zatir rasuli sallallahu alaihi wasallama shine daukan mataki na cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam i'tida'atun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam واخترقت قريش ما كانت تتعاظمه وتحترمه منذ ظهرت الدعوة على الساحة ƙwarai sun keta alfarmar abinda da suke garmama shi suke ganin mutuncinsa tun da kiran da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yake ya bayyana a fili. faƙad sa'uba ala gatsar satiha wa kibir ya'iha an tasbira tsawilan ya yi tsanani bisa girman kai da takamar ƙwarai shawa su yi haƙuri zamani mai tsawo famaddat yadda itida'i ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka miƙe hannun ta'addanci akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'a ma kanat ta'tihi min as-sukhriyati wal istihza'i wat tashwih wat talbisi wat tashwishi wa ghairi zalik tare da abinda suka kasance suna aikatawa na izgili da ba'a da kawo hargowa da rikitarwa da rudarwa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kiransu zuwa ga addinin Allah
بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجلى المعجزات وكان من الطبيعي أن يكون أبو لهب في مقدمتهم وعلى رأسهم kuma sanannen abu ne shi abu lahabin tun da ya fi kowa nuna gaba da ƙiyayya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zame musu jagora jagaba cikin wannan ta'addanci fa innahu kana ahada ru'usi bani hashim domin shi ɗaya ne daga cikin shugabannin banu hashim falam yakun yakhsha ma yakhshahu al-akharuna shi baya tsoron abinda sauran suke jin tsoro cewa kada su taɓa shi ƙabilanci ya taso ‘yan uwansa su ce za su kare shi, to tun da shi ɗan uwansa ne, shi nasa abin zai fi tsanani. Wa kana aduwan ladudan lil islami wa ahlihi, ya kasance makiyi ne mai zurfafa gaba tsakaninsa da musulunci da kuma musulmi. Wa kadu wa ƙafa mawqifal ada'i min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama munzul yawmul awwal. ya tsaya a matsayin mai gaba da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama tun a ranar farko da manzan Allah ya fara kira shine ya fara bayyanar da kiyayya da gaba ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da addininsa. Wa'ata da alaihi ƙabla an tufakkira fihi ƙurashin, shi ya fara yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta'addanci tun kafin ƙurashawa su fara tunanin yin haka. وقد أسلفنا ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس بني هاشم من gabatar da abin da ya aikata a wannan majalisa ta Bani Hashim wanda shine ya fara kwabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kwaba masa magana mummuna wa ma fa'ala ala safa kuma mun ga abin da yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya gayyaci jama'a kan dutsen safa domin ya karantar da su ko ya azantar da su وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وأتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم قبل البعثة أبو لهب ya kasance ya aurar da ‘ya'yansa maza guda biyu da ‘ya'yan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ruƙayya da Ummu Kulsum tun kafin aiko manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama aka yi wannan aure na zumunta. فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بأنف وشدة حتى طلقاهما لوكacin da aka yi aike wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka tabbatar masa da annabta sai yaga wannan aure ba zai ci gaba ba ya za a yi a ce shi makiyin annabi ne kuma ƴaƴansa Utuba da Utaiba suna auren ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka ya je ya matsa musu cewa lalle sai sun saki waɗannan ‘ya'ya na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Walamma mata Abdullahi ibn Sani li Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam, lokacin da Abdullahi ɗan manzon Allah na biyu Allah ya ɗauki ransa ya ya rasu, ista bishara Abu Lahabin, sai Abu Lahabin ya yi farin ciki, ya ji daɗi ya yi murna. وذهب إلى المشركين يبشرهم بأن محمدا صار أبتر يتفي yana yi wa mushrikai bishara cewa Muhammadu ya zama mai yankakken baya ƴaƴansa maza suna mutuwa wa qad aslafna anna Aba Lahab kana yajulu khalfan nabiy sallallahu alaihi wa sallama fi mawsim al-hajj wal aswaq litakzibihi mun gabatar a baya cewa abu lahabin ya kasance yana bin manzan Allah a baya a lokacin da aka zo aikin haji shi ku annabi yana karantar da mutane yana kiransu ga addini yana bi kasuwanni da matattara da mahaɗar jama'a yana musu wa'azi shi kuma yana bin annabi a baya yana ƙaryata shi wa qad rawa tariq bin abdullah al-muharibi ma yufidu annahu kana la yaqtasiru ala takzidi bal kana yadribuhu bil hajari hatta yadmiya aqibahu malan tsarik ya ruwaito cewa abun ma bai takaitu ga ƙaryatawa ba yakan ma da kiman zan Allah sallallahu alaihi wasallam ko jefe shi da hoge har sai da yasa dugadugansa da agararsa tana yin jini saboda cutarwar da Abu Lahabin yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat imra'atu Abi Lahabin ita ko matar Abu Lahabin Ummu Jamil Arwa bintu Harb bin Umayya ukhtu Abi Sufyan ita wannan mata mai suna Arwa bintu Harbin wacce ake mata laƙabi da Ummu Jamilin ‘yar uwar Abu Sufyan la ta ƙillu an zauji hafi a dawacin Nabi sallallahu Alaihi wasallama, ita ma tana tsananta gabarta ga manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama daidai ko fiye ma da yadda mijinta yake nuna gabarsa ga annabi sallallahu Alaihi wasallam. Faƙad kanar ta hamilu shauka, takan ɗauko ƙaya wata za'uhu fi tsariƙin Nabi sallallahu Alaihi wasallama ta sa a kan hanyar da manzon Allah zai bi. wa ala babihi laylan takan sa kaya a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da daddare wai dan ya fito ya taka kaya ya cuci ita muguwa ta yi dariya fakanat imra'atun salitatan mace ce mara kunya ta busutu fihi lisanaha takan saki harshen ta ta faɗi duk abin da ta ga dama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tu'ilu alaihi al-iftira'a wad-das kuma tana tsawaita kiran ƙarya da kuma maganganu na ɓatanci da kuma dasa maganar da ai ba ai ba ta je tana faɗa tana gulma tana annamimanci wato ajiju naral fitinati kuma tana hura wutar fitina na ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato firu harban sha'awa kuma takan motsar da yaƙi irin na turnuku alan nabi sallallahu alaihi wasallama ولذلك وصفها القرآن بحمالة الحطب saboda wannan irin barna da wannan mata take yi alqur'ani ya kira ta hammalat alhadaj mai daukan kiraren wuta walam tasfiq anil ahwa'i yawman wa ruhul quds minka ala silati bu'ista ila almalabir wa nu'ma wa rahma ya nabiy almarhamati كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هز أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات ولما سمع ما نزل فيها وفي زوجها lokacin da ta ji saƙon da Allah ya turo a kanta da mijinta min alƙur'ani a cikin alƙur'ani a tat rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai ta zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wa huwa jalisun fil masjidi inda ka'abati lokacin annabi yana zaune a masallaci kusa da ka'aba wa ma'ahu abubakar siddiq wa fi yadiha sihirun lokacin tare da annabi sallallahu Alaihi wasallama akwai sayyidina abubakar a hannunta kuma ga hoge ƙato ai bi miqdarin min alkafi gwargwadon abin da zai cika hannunta min hijaratin na dutse falamma waqafat alaihima da ta tsaya a kansu suna zaune a khazallahu bi basariha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya kautar da ganin ta ba ta ganin manzon Allah sai Abubakar fala tara illa Ababakarin faqalat ya Ababakarin aina sahibuka kad balagani annahu yahjuni wallahi law wajadtuhu la darabtu bi hadha al-fihri fahu sai ta tsaya ga annaba a zaune da sayyidina abubakar ita kuma ga ta tazo da abun duka tana so ta fasa annabi sallallahu alaihi wasallam kai amma bata ga annabin ba sai sayyidina abubakar sai ta cewa sayyidina abubakar ina abokin naka labari ya iso min cewa yana bata ni to wallahi da na same shi da sai na fasa masa baki da wannan abun dukan amma wallahi inni la sha'iratun ku ba ku san ni mawaƙiya bace na iya zambo na iya cin mutunci ba thumma qalat muzammaman asaina wa amrahu abaina wa dinahu qalaina sai ta canza annabi suna maimakon Muhammad take kiransa muzammaman tace to muzammaman abin zargi asaina mun saba masa wa amrahu abaina mun ki mu bulamarin sa wa dinahu qalaina mun kyamaci addinin sa ba za mu ba take faɗa waɗannan maganganu na ɓatanci sun man sarafat sai ta juya ta koma gida faƙala abubakarin ya rasulallah amma tara hara atka ba ka ganin ta ganka ga muni da kai a zaune amma ta zo ba ta ganin ka sai ni take gani faƙala mara atini laƙad a hazallahu bi basari ha'anni ita ai lokacin da kuka zauna kuke tattaunawa da ita ni ba ta gani na saboda Allah ya rufe mata idonta ba za ta gani ba rawa abubakar al-bazzar hadhihi al-qissa malam abubakar bazzar ya ruwaito wannan kissa wa fiha annaha lamma waqafat ala abi bakarin qalat lokacin da ta tsaya akan sayyidina abubakar shi kadai take gani ba ta ganin annabi sai ta ce ababakarin hajana sahibuka abokinka ya mana wato maganganu na batanci faƙala abubakar la wa rabbi hazihil binnati kike sam na rantse miki da Allah mahalicin wannan Ka'aba bai zage ki ba ma yantiqu bi shi'ri wa la yatafawwahu bihi shi fa ba waka yake ba kuma ba ma ya furta waka faqalat innaka la musaddaqun to anan an gaskata ka gaskiya kake faɗa ba mawaki bane kana abu lahabin ya fa'alu kulla hazalika wa huwa ammu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa jaruhu kana baituhu mursaqan bi baitihi kama kana ghayruhu min jirani rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yu'zunahu wa huwa fi baitihi shi abu lahabin dinnan bayan kasancewarsa ammi wato wan baban manzon Allah ne ubansu ɗaya da baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu gashi sirikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama domin ‘ya'yansa utuba da utaiba sun auri ‘ya'yan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama rukaya da umu kursu tun a zamanin jahiliya wanda bayan zuwan musulunci ya matsa sai an raba auren wai saboda shi ba masoyin annabi ba ne ‘ya'yansa ba za su zauna da annabi ba sannan gashi makoci ga katangarsa ga katangar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a haɗe da aka yi amfani da wannan dama wajen cutar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kamar yadda sauran makotan annabi ma suke cutar da shi a wannan lokaci. Qala ibn Ishaqa kana nafarul lazina yu'zuna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi a Balahabin yace makotan annabi wanda suke cutar da shi na farko akwai a Balahabin wal hakama ibn Abil As bin Umayya wa Uqbah bin Abi Mu'ayth وعدي بن الحمراء الثقفي وابن الأصداء الهزلي وكانوا جيرانه waɗannan mutane da aka lissafa da Abu Lahabin da Al-Hakam bin Abi al-As bin Umayya da Uqbah bin Abi Mu'ayth da Adu bin Hamra as-Saqafi da Ibn al-Asda al-Khuzali waɗannan su biyar dukkan su makotan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama rayin su daya unguwar su daya katangarsu tana manne da ta juna lam yuslim minhum ahadun illa al-hakamu bin abil as babu wanda ya musulunta daga cikin su sai mutum kwaya ɗaya tak shine al-hakamu bin abil as shi kadai ya shiga addinin musulunci ragowar duk sun mutu suna kafirai saboda sun yi makotaka da annabi suna cutar da shi suna bata shi fa kana ahaduhum yatrahu alaihi rahima shati wani daga cikinsu yakan ɗauko mahaifa ta akuya ya jefa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa yusalli annabi yana sallah suke jefa masa kayan kazanta cikin gidansa wa kana ahaduhum yatrahu ha fi burmatihi idza nusibat lahu akwai ma wanda ya ɗauki abu mai kazanta ya jefa cikin tukunyar girki ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin gidansa attattakhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hijiran liyastatura bihi minhu har sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gina wani daki ko wata bukka domin ya suturta kansa ma'ana ya kare kansa daga irin cutarwa da suke masa idza salla idan yana yin sallah fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza tarahu alaihi zalikal aza idan suka jefawa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kayan kazanta ko mushe suka gani akan hanya sai a dauka a jefa gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ya khuruju bihi ala al-udi sai ya dauko abin akan sanda ya fito da shi waje fa yaqifu bihi ala babihi ya tsaya a kofar gidansa thumma yaqulu ya bani abdumanaf ayu juwarin haza sai ya tsaya ya ce ya ku bani abdumanaf wani irin makotaka ce wannan thumma yulqihi fi tariqi sannan ya jefar da shi akan hanya Allahu akbar wato baya mayan musu da kalmar da tafi wannan mai wata irin makotaka ce haka kuna cutar da makocin baya ƙara kalma ko ɗaya akan
فلانت منه أفئدة القتاة رسول الله قد أسفلت دمعي ونزل القلب من لجد البغاة وازداد عقبة بن أبي معيط في شقاوته وخلقه shi kwaɗaya makocin annabi wato wata bin abu mu'aiki shi abin nasa ya wuce gona da gani ya ƙara wani mutum mutuncin a cikin haɗewarsa da kuma ƙazantarsa قد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بصلاة جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعت قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض أي يتمايل بعضهم على بعض مرحا وبطرا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحته عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم وقال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وأقبة بن أبي معيط اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وأقبة بن أبي معيط وأدى السابع فلم نحفظه فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعا في القليب قليب بدر عبد الله بن مسعود yake faɗa a wannan hadisi da Imam al-Bukhari ya rawaito yake cewa haƙiƙa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah a jikin ɗakin Allah lokacin Abu Jahil da shi da abokansa ‘yan fadawansa ‘yan majalisarsa hakimansa suna zaune sai shashinsu ya ce wa shashi waye daga cikinku zai iya zuwa ya ɗauko mahaifar wata taguwa da aka yi haihuwa unguwarsuwa ne ya je ya ɗauko ya ɗora wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a gadon bayansa idan ya yi sujjada, sai mafi taɗewa daga cikinsu shi ne Ukubatu bin Abi Mu'aitin ya tashi ya ce, Ni zan yi haka, ya je ya ɗauko wannan mahaifa ta wannan taguwa da aka jefar a kan juji, sai ya zo ya tsaya da ita a hannunsa, sai da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya sujjada. sai ya ɗora wa annabi a gadon baya a tsakanin kafaɗinsa guda biyu ni ko ina kallo ba zan iya yin komai ba saboda ba ni da waɗanda za su iya kare ni sai suka dinga yin dariya wannan ya faɗa akan wannan wannan ya faɗa akan wannan suna ta ta dariya suna ta nuna alfahari da kuma jiji da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin shi kuma yana cikin sujjada bai ɗago kansa ba har sai da Fatima ‘yarsa Allah ya ƙara mata yarda ta zo, ta tunkuɗe wannan abu da aka ɗora wa manzan Allah na ƙazanta a bayansa, sai annabi ya ɗaga kansa ya ce, Allah na kai ƙarar ƙuraishawa gare ka, Allah ka saka min, Allah ka saka min abin da ƙuraishawa suka yi min ya faɗa haka sau uku. Sai abin ya musu tsanani kuma hankalinsu ya tashi, saboda sun san duk wanda aka yi masa addu'a a garin maka mutukar ka zalunce shi ya maka addu'a to Allah zai amsa wannan addu'ar duk wanda aka cuta ya je garin maka ya addu'a ya ce Allah wane ya cuce ni ya fi ƙarfi na Allah ka saka min to wannan addu'a ana amsar ta su ma sun san da haka sai annabi ya kama sunayen mutane guda bakwai ya ce duk yana musu Allah ya isa na farko abi jahalin na biyu utubatu bin rabi'a na uku shaiba bin rabi'a na hudu walid bin utuba na biyar umayyatu bin khalaf na shida ukubatu bin abi mu'aytin sai shi abdullahi dan mas'ud ya ce na manta wane ne na bakwai din na rantse da Allah wanda rayuwata take hannunsa sai da naga mutanen nan guda bakwai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu wannan addu'a dukkaninsu na gansu matattu kasassu a cikin wata rijiya a lokacin da aka yakin badar a wata rijiya da ke badar na ga duk gasu nan matattu addu'ar annabi ta hausu dukkaninsu sun taɗi.
هوان السيف من هون المبارك ولين الرمح من لين الصلاة وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزه ولمزه شك أمية بن خلف ya kasance idan ya hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dinga masa zambe yana masa kifce yana kifta ido yana kuma zumbe da baki yana nuna shi da hannu wa fihi nazala wailul li kulli humazatin lumaza saboda shine ma aya ta sauka take cewa ويل لكل همزة لمزة bonan azaba ya tabbata ga dukkan waɗanda suke masu zumtse masu kuma wato ya fice da hannu masu kuma kifce da ido qalibun hishamin alhumaza allazi yashtumu ar-rajula alaniya duk mutumin da zai dinga zagin ka a fili ko ya nuna ka da baki ko ya nuna ka da hannu ko ya kifta ido wa yaksiru ainihi kuma yana kifta idanuwansa wa ya gamizu bihi kuma yana nuni da wannan wa lumazatu allazi yu'ibu an-nasa sirran wanda yake bata mutane a boye wa yu'zihim yake cutar da su amma akhuhu ubay bin khalaf shi ko dan uwansa ubay bin khalaf dama sune mutsiyatan guda biyu fakana huwa uqbatu bin abi mu'aytin mutasafiyaini su guda biyu abokan juna ne komai tare suke an ce haɗinki suke su yi anko saboda tsabar abota da san juna da suke da shi wajalasa uqbatu marratan ila nabi sallallahu alaihi wa sallama wa sami'a minhu wata rana an ce shi uku ba sai ya zauna ya saurari karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abin ya kayatar da shi ya burge shi falamma balaga zalika ubayyan annabahu wa atabahu da labari ya ishe wa wancan shi wato abokin nasa ubayy bin khalaf sai zo ya dinga zarginsa yana aibata shi cewa dan me zaka je ka saurare shi dan me kai zaka yi haka ya zaka mana haka muna tare da kai waye waye wa dalaba minhu an yaftula fi wajhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa fa'ala kuma ya ce ba za mu shirya da kai abotanmu ba za ta koma daidai da kai ba sai ka je ka tofa miyau a fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya yunkurin aikata haka an ce da ya tofa miyan sai ya dawo fuskarsa shi ne alamar taɓewarsa da asararsa duniya da lahira Ubay bin Khalaf nafsuhu batta azman ramiman summa nafakhahu fi rihi nahwa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shi ubay bin khalaf shine wanda ya dauko tsohon kashi ya murza shi da hannunsa sai da ya riddige sai ya busa annabi sallallahu alaihi wasallam tokar yake cewa yanzu wannan ya riga ya ratattake ya riddige kace wai za a mai da shi ya dawo yadda yake halitta shine Allah ta'ala yake faɗa wa وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم wato ya ce wai waye ya isa ya mayar da wannan kashin ya koma halitta alhalin ya rujuddige ya riga ya zama ƙasa shine Allah ya bashi amsa yace قل يحييها الذي أنشأها أول مرة kace wanda ya farar da abin da karan farko shine zai maido da shi kamar yadda yake وقال الأخنس بن شريك الثقفي ممن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم daga cikin waɗanda suke cutar da manzan Allah akwai wanda ake kiransa Akhnas bin Sharik as-Saqafi wa qad wasafahu al-Qur'anu bi tis'i sifatin shine ma Allah ya siffanta shi aya ta sauka take cewa ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم Allah ta'ala ce kada ka bi dukkan mai yawan ƙarya wulaƙantacce mai zumɗe mai yawan yaɗa annamimanci mai hana alheri ɗan ta'adda mai yawan saɓan Allah mai girman kai bayan haka ma shigo gwani. wa kana abu jahalin ya ji'u a hayanan ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya sima'u minhu alƙur'an abu jahil wata rana yakan zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya ji alkur'ani sun mai zaba anhu fala yu'minu wa la yuti'u sannan ya tashi ya kaɗe rigarsa ya tafi ba tare da yayi imani ba ko ba tare da yayi biyayya ba wala ya ta'addabu wala ya khasha baya ladabtuwa da abin da ya ji kuma baya tsoron Allah subhanahu wata'ala wa yu'zi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil qawli yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganunsa wa yasuddu an sabilillah sannan ya hana mutane su bi hanyar Allah thumma yazhabu mukhtalan bima fa'ala sannan ya tafi yana takama da abin da ya aikata fakhuran bimartakaba min ash-sharri yana alfahari da abin da ya aikata na sharri ka anna ma fa'ala shay'an yuskar kai ka ce bai aikata wani abu ba wato wanda ake ambata وفيه نزل فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى shine Allah saukar da aya ce bai gasgata ba bai yi sallah ba sai dai ya ƙaryata ya bada baya wa kana yamna'u an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama an salati منذ awwal yawmin ra'ahu yusalli fil harami ya kasance yana hana manzon Allah yayi sallah tun a ranar farko da ya ganshi yana yin sallah a harami wai yake jawa annabi kunne wai ya daina yin sallah wa marrata marra bihi wa huwa yusalli inda al-maqami wata rana ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana salla a wajen muqamu Ibrahim fa qala sai yace ya Muhammad alam an haka an haza wa tawa'adahu yace wai ba na hana ka wannan abin da kake ba har yake wa annabi ka shedi yake ja masa kunne fa aghlaza lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanta harahu annabi ya kausa masa magana ya kuma daka masa tsawa faƙari sai ce ya muhammad bi ayi shay'in tuhaddiduni da me kake ja mun kunne kake mun gargadi amma wallahi ni la aktsaru hazal wadi nadiyan ni na kowa yawan yan magoya baya a wannan kwarin wato a fadin garin maka ba wani mutum mai magoya baya kamar sa fa anzalallah فليدعو ناديه سندعو الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب Allah ya ce to ya kirawo ‘yan majalisar tasa, ni kuma zan kira masa zabaniyawa wasu mala'iku ne. Wa fi riwayatin annan nabiya sallallahu Alaihi wasallama a haza bi khaniqihi wa hazzahu. A wata riwayan annabi sallallahu Alaihi wasallama ya kama kwalar rigarsa ya girgiza shi, wa huwa ya kulu, أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى yana cewa kai canka tur da kai tur da kai Allah wadanka Allah wadanka fa qala aduwullah atu'iduni ya muhammad yanzu ni kake yi wa wannan jan kunnan da gargadin ya muhammad wallahi la tastati'u anta wala rabbuka shay'an da kai da Allah naka ba abinda za ku iya yi min wa inni la a'azzu man masha baina jabalaiha ni ne mafi ɗaukaka mafi martaba dukkan mutanen da suke yawo a tsakanin duwatsun nan guda biyu na garin ma.
وضجت الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفيها الذل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تفح القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من ثبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات Alam yakun Abu Jahalin li wufiqa min gabawarsihi ba'da hadha al-intihar. Abu Jahil bai faɗaka ba bai watsake ba daga sakarcin da yake yi bayan wannan tsawa da Qur'ani ya masa. Baliz da da shaqawatan fi ma ba'du. Wasu ya ƙara taɓewa ma ya ƙara ma yin ɗamarar faɗa da addinin Allah. Akhraja Muslimun an Abi Hurairah ta qala قال أبو جهل يؤخر محمد وجهه بين أظهركم yake cewa Muhammadu yana dirmuza fuskarsa a cikin ƙasa a tsakaninku faƙila na'am aka ce ƙwarai haka yana faruwa faƙala wallati wal uzza la in ra'aytuhu la ata'anna ala raqabati yace na rantse muku da lata da uzza idan na ƙara ganin sa yana yin haka sai na taka masa wuya wala u'affiranna wajhahu kuma na rantse muku sai na dirmuza fuskarsa a ƙasa fa'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa yusalli yazo ya samu annabi yana sallah za'ama li yata'a raqabatahu ya matso wai da nufin yana nufin zai taka wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fama faja'ahum illa wa huwa yanfusu ala akibaihi ai ba abin da ya tsorata jama'a sai aka ga ya juyo da gudu da gudu akan dinduniyarsa wa yattaqi bi yadayhi yana kare fuskarsa da hannunsa faƙalu suka ce malaka ya abal hakami wanda ya faru ne ya ka abal hakami muka ga ka rugo da gudu haka kana sa hannunka kana kare fuskarka faƙala inna baini wa bainahu la khandaqan min narin wa haulan wa ajni hatan wallahi wani abu na gani tsakani na da shi na ga wani bawo keken rami na wuta na ga tsanance tsanance da tsarmakatai kuma na ga mala'iku fuka-fukan mala'iku qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لو دنا مني لأخطفته الملائكة قبوة قبوة يجي نار يقول ألا دا يا مطلوب صدقي لأن الملائكة kauce shi sun kan kashi gaba gaba gunduwa gunduwa haka za a yi masa da ya kuskura ya mutu kusa da inda manzo Allah yake da ya ga abu mamaki hadhihi suratu musakkara jiddan lima kana yatalaqahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna من الظلم والخطف والجور على أيدي دغات المشركين wannan wata sura ce wani hoto ne karami kwarai da ke nuna mana irin halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga da musulmi na zalunci da kaskanci da cuta a hannun waɗannan manya-manyan mushrikai allazina kanu yaz'umuna annahum ahlul lahi wa sukkanu haramihi wanda suke rayawa cewa su ne mutanen Allah kuma su ne mazauna haramin Allah amma kuma gashi suna cutar da wanda yake kira abu addinin Allah fakada min muqtadiyati hadhihi az-zuruf al-muta'azzima an yakhtara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mawqifan haziman yunqizu bihi al-muslimina amma dahamahum min al-bala'i yana daga cikin wato yanayi na irin wannan hali da aka shiga mai tsanani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tunanin yadda zai zabo wa musulmi wani mafita wacce zai fitar da su daga wannan hali da suke ciki wanda ko da yaushe bala'i yake afko musu a dake su a ci mutuncin su a zage su a bata sunan su a wulakanta su an ma fara kashe wasu kamar da muka ji an kashe an kashe yafin da matarsa sumayya wa yukhaffifu wa ta'ata wa ta'atahu bi qadar al-mustata kuma ya kokarin sauƙaƙa musu takun wannan bala'i gwargwadon abin da zai iya قد اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتين حكيمتين كان لهما اثرهما في تسيير الدعوه وتحقيق الهدف كما زم الله صلى الله عليه وسلم يقول da wasu hanyoyi guda biyu na cikin hikima waɗanda suke da tasiri wajen sauƙaƙa wannan hankira da yake da kuma tabbatar da manufar da ta aka haifo shi ya zai yi da waɗannan bayan Allah da ake ta dukansu ake cin mutuncinsu ake wulakanta su saboda sun karɓi la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huma ikhtiyaru dar arqam min abil arqam al makhzumi markazan li da'wati wa maqarran li tarbiyya annabi sallallahu alaihi wasallama ya zabi gidan ɗaya daga cikin sahabbansa matasa wanda an ce lokacin da ya musulunta shekarunsa a duniya ba su wuce shekara goma sha shida ba amma annabi sai ya mai da gidansa ya zama nan ne hedikwata ta wannan wa'azi nasa kuma nan ne matabbata inda yake tara sahabbai yake ilmantar da su yake karantar da su yake wa'azantar da su amara almuslimina bil hijrati ila alhabasha mataki na biyu kuma shine ya umarci musulmi waɗanda ba su da yadda za su yi su kaurace su koma ƙasar habasha su je su yi addinin su a can domin annabi ya bincika ƙasashe ya ga ba wata ƙasa da take da sauƙin barin kowa ya addinin sa irin ƙasar habasha tare da sarkin ƙasar Kirista ne, amma ya bar kowa ya addinin da ya zaɓa wa kansa ba tare da an cutar da shi ba. Darul Arkami kana hadhihi daru fi asali safa asalin gidan daru arkam yana nan jikin dutsen safa ba'idatun an a'yuna dogati ta yi nisa daga inda idon makiya Allah zai kai wa majalisihim kun ba inda za su iya ganin sahabbai ba domin guri ne da ake yawan dabdala inda jama'a suke haduwa kuma su za su yi tunanin cewa ai da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tara sahabbai zai zaɓi ɗaya daga cikin gidan manyan sahabbansa ba za su zaci za a zaɓi gidan wannan yaro arkam a mai da shi hin bata musulunci ba sannan za su ɗauka in ma za a yi za a yi a wajen gari ko a cikin wani rubu ko sako inda jama'a wato ba su sani ba sai aka yi musu wani dabara akan gidan yana cikin safa guri ne da dama jama'a suke zirga-zirga dan kaga mutane da yawa a gurin ba za ka damu ba dama mahaɗa shi ta jama'a to amma tare da mutane suke sakar ido su haɗa gidan arkam su taru a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya karantar da su ya ilmantar da su ya wa'azantar da su ya ja hankalinsu kuma su watse ba tare da wani ya sani ba haka aka yi ta yi har sai da yawan musulmi ya kai gidan ya musu kaɗan to anan ne aka fara tunanin wasu su shiri su ƙaurace su koma ƙasar habasha don su ji daɗin yin addininsu a can fakhtara ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li yajtami fiha bil muslimina sirran manzo Allah ya zabi wannan gida don ya dinga haduwa da musulmi a boye fa yatlu alaihim ayatin lahi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma don ya dinga tara musulmi yana karantar da su ayoyin Allah yana tsarkake su yana sanar da su littafin Allah yana sanar da su hikima wal yu'addiyal muslimuna ibadatihim wa a'malihim ko musulmi su dinga yin ibadarsu da ayyukansu ba tare da fargaba ba wa yatalaqaw ma anzalallahu ala rasulihi wa hum fi amnin wa salamin kuma su dinga karbar sakon da Allah ya aiko ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin aminci da salama wa yadkhulu man yadkhulu fi islami fil islami wala ya alamu bihi tugatu min ashabi satawati wan nikmati sannan wanda zai shiga addinin musulunci ya shiga ba tare da waɗancan masu farautar sahabbai daga cikin waɗanda suke kai musu farmaki suke azabtar da su sun ma san ya shiga ba shine aka yi wannan mahada a nan ne za mu ji sahabbai da yawa da suka zo suka shiga addinin musulunci a gidan arkam بن أبي الأبي أركب أنت قداسة إما تحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة ومما لم يكن يشك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اجتمع بالمسلمين علنا لحاول المشركون بكل ما عندهم من القسوة والغلظة أن يحولوا بينه وبين ما يريد من تزكية نفوسهم ومن تعليمهم الكتاب والحكمة wato abin da babu shakka a ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tara musulmi a fili to da mushrikai sun ɗau dukkan matakin da za su ɗauka na tsanantawa da kausasawa kuma sai sun yi ƙoƙarin raba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yake nufi na tsarkake zukatan sahabbai da karantar da su littafin Allah da kuma sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa rubbama afda zalika ila musadamatil fariqaini kuma wannan zai iya yiwa a sami fito na fito ko ai karan batta ko a shata layi ko a shata daga wanda ko ba haka ake so ba a karan farko a ce an fara da rigima to wani ba zai fahimci sakon ba bal kad waqa azalika fi'lan hakan ma ya dan faru a wasu lokuta faqad zakara ibn ishaq anna ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanu yajtami'una fi shi'abi fa yusalluna fiha sirran ice wata rana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna taruwa a wani lungu suna yin sallah a boye fara'ahu nafaru min kuffar quraish sai wata tawaga ta kafiran ƙurayshawa suka gansu fasabbuhum wa qataluhum suka zage su kuma suka yaƙe su fadaraba sa'ad bin abi waqas rajulan fasala damuhu shine sa'ad bin abi waqas ya daki wani daga cikin arnan har jinin sa ya zuba wa kana awwala damin riqa fil islam wannan shine farkon jinin da aka fara zubawa a tarihin musulunci ومعلوم أن المصادفة لو تعددت وطالت لأفضل إلى تدمير المسلمين وإبادتهم sanannan abu ne da a ce an fara karan batta an fara yawan rigima da fito na fito an shata layi an shata daga an fara naushe-naushe da doke-doke to da wannan zai bayi zuwa ga rugurguza musulmin da karar da su tunda ba su da yawa yan kaɗan ne fakana min al-hikmatu sirriyatu wal ikhtifa'u da haka hikimar Allah ta nuna a ɓoye abin a dinga yin sa a cikin sirri fakana ammatu sahaba yukhfuna islamahum wa ibadatihim wa jitima'atihim don haka sai ya zama mafi yawan sahabbai suna ɓoye musuluncinsu da ibadarsu da kuma taruwar da suke a gidan wato annabi sallallahu alaihi wasallama ko a gidan arkam ana koya musu musulunci amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa kana yajharu bid-da'wati wal ibadati bayna zaharanil mushrikina shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da bayyana kiransa da ibadarsa a tsakanin kafirai la yasrifuhu an zalika shay'un babu abin da yake hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin haka walakin kana yajtami'u ma'al muslimina sirran sai dai ya kasance yana haduwa da musulmi a boye domin kada ya jawo musu duka da cin mutunci da wulakanci nazaran li salihihim wa salihil islam duba da maslahar su musulmin da kuma maslahar addinin musulunci mu duba mu ga gumaka 360 a cikin Ka'aba Ka'aba ita ce mafi girman guri a ban ƙasa gunki kuma shine mafi munin abu a ban ƙasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi daraja halittun Allah gaba daya waɗannan mushrikai laifin da suke yafi kowane muni a ban ƙasa amma da yake lokaci bai ba sai Allah ya bar gumaka a cikin ɗakin sa kuma ya bar waɗannan mutane suka ci gaba da abin da suka ga dama domin a bari addinin a fahimce shi kuma jama'a su shiga addinin Allah cikin sauki kuma a fahimci addinin da an fara da rigima ko an fara da tashin hankali ko da fitina ko da doke-doke to da da yawa wasu ba za su fahimci addinin ba kuma da an gama da addinin a farkon kare wanda ita ce hikimar da ta sa Allah subhanahu wataala jinkirta wa sahabbai duk daukan kowane irin mataki da cewa su yi ta haƙuri duk abin da zai same su su yi haƙuri Allah zai bayyana addinin sa sai kowa ya amfana yau gashi mu ma muna amfana duk duniya tana amfana da wannan addini na musulunci Allah ya ƙara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da koyi da sunnarsa da ladabi da girmamawa a gare shi da kaunar iyalan gidansa da sahabbansa da matansa da ƴaƴansa da dukkan wanda suke da alaka da shi Allah subhanahu wataala ya samu gama da duniya lafiya ya ƙara mana son manzon Allah da biyayya gare shi ya kuma sa mu cikin ceton sa ranar alkiyama
تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل قطع وهديك مشرق في كل ذات Masu sauraro a nan za mu dakata a wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe sallallahu alaihi wasallam inda kuka saurare mu tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa cikin fassarar littafin Ar-Rahiqul Maktum. Da fatan za a kasance tare da mu a shiri na gaba inda insha Allah za mu dora. a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ke kawo muku shirin sai alhaji kabiru sani kwangila ya kasai wanda shi kuma shine yake daukar ɗawainiyar kawo muku shirin sana a madadin abokan aikin da suke tallafawa domin samun nasarar gabatar da shirin habib ja'far madobi ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh هز أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحيل ولم يقرأ بلوح أو دواتي حكيم جاء بالذكرى فيكم فنالت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزل القلب من لجد البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المبارك ولين الرمح من لين الصلاة وقد تجفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفي هز اللواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات
تربطون على أتانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا قوس النعاس وإن عبثت لكم ميثاقنا